الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ɗan uwa barkamu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujihul qira'atil mutawatira wa shadza bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 109 muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya eh ayar da zamu tashi akan ta cikin suratul ankabut ne wato a aya ta abin nan sha bakwai kenan amma kafin ta dole sai mu dan koma baya inda Allah ya ce wa Ibrahim aya ta sha shida kenan kenan da an ka ce wa Ibrahim kenan uzkur Ibrahim ko wa arsalna Ibrahim amma uzkur shi an ka fi kaddarawa tun da istazo kamar da Allah ce wazkuru iz antum qalilun mustad'afuna fil ard واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم to wa ibrahima kenan uskur ibrahima ka ambaci ibrahima bayan an ambaci annabi nuhu to annabi nuhu aka fara da shi wal qad arsalna nuha ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama to wa ibrahima da kuma annabi ibrahima iz qala li qaumihi lokacin da yace mu mutanen sa li qaumi i'budullaha ko ba ka ba ku bauta ma Allah ko ko li qaumi i'budullaha inda aka shi akan hamzatu wato alwasli ku bauta ma Allah wattaquhu ku ji tsoron Allah zalikum wancanen ku inji malaman zauri khairul lakum shine mafi alkhairi gare ku ma'ana shine alkhairi gare ku dan rashin bauta ma Allah babu alkhairi cikin sa in kuntum ta'lamun har in kun kasance kuna da sani wadansu malamai kuma sun ce a'a at-taslimul jadali na ko da bautar da kuke tana da amfani to wannan tafi ta amfani kenan abin da yafi amfani kuma shine mai hankali yake zaba an gane ko yawwa ya ce inda ma ta'buduna min dunillahi abinda kuke bauta ma abin sani abinda kuke bauta ma nan inda ma tufidul hasr an gane ko dama tana cikin adatul hasr abinda kuke bauta ma wanda ba Allah ba ausanan gumaka ne wa takhluquna ifkan kuna kirkira ƙarya ne ku jingina ta zuwa ga Allah ku ce gumaka suna kaza suna kaza walladhina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa kuma haka nan bari to yace innal ladina ta'buduna min dunillahi lalle wanda kuke bauta ma wadanda ba Allah ba mun ko ce innal lati ta'budu ta'budunaha tunda al asnam ko al awsan la ta'qil sai an kace nuzilat manzilat al aqil li'annahum kanu yu'amilunaha mu'amalat al aqil mun gane ko kenan su yi mata mu'amala ta abin da yake da hankali shi yasa an gabata domin shi ko kuma ya kasance a'a suna bauta ma mutane kuma suna bauta ma gumaka sai taglibi janibi al aqil ala janibi ghairi al aqil bin nisbati lana la bin nisbati ila Allah to innal ladina ta'buduna min dunillahi wadanda kuke bauta ma wadanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallaka muku arziki an gane ko kinan yana daga cikin abin da ke sawa a bauta ma abu ya zama to yana iya taimaka ma da arziki to yana abu ya taimaka ma da arziki ai an san wanda ake bauta ma yana taimakon wanda yake bauta mishi ko to faftahu indallahi rizqa ku nemi arziki fa wajen Allah wa'buduhu ku bauta ma Allah shi kadai washkuru lahu ku gode ma Allah an gane ko yawwa waɗanda duka suna nuna mu'ahilatul uluhiyya abinda suka sawar abu ya cancanta abota mishi mun gane ko suna da yawa cikin qur'ani ilaihi turja'un an gane ko ilaihi turja'un ga Allah subhanahu wata'ala wato za ku koma an gane ko ban sani ko mun fahimta ba to idan muka duba imamu yaqub ya karanta wato ilaihi tarji'una ga Allah za ku koma kina an yi danganta fi'ilin zuwa ga mutane alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ilaihi turja'un ga Allah za a mayar da ku kuma za a mayar da ku ne zuwa ga Allah dan ya ce wa ilaihi tuqlabuna ko baka dan bane yawa a aya ta 21 a cikin suratu al-ankabut to sai aya ta gaba ta 19 ce amma sai mu hada ta da 18 wa in tukazzibu idan kun ƙaryata faqad kazzaba umamun min qablikum al-ummomi sun ƙaryata gabaninku intabe al-rama wanda shine ake cewa wato jawabu shart wanda ake kira lil muwafaqa domin shi sharaɗi idan ya zo yana nuna abin da zai biyo baya gaba zai so inda ce in ta'tini ukrimaka ukrimka in ka zo mini zan girmama ka kenan ya nuna zuwan bai abku ba kuma girmama ba ta ni ba ba ta kasance ba to amma ya ce wa in tukaddibu in kun ƙaryata fakad kazzaba umumin min qablikum wasu al'ummomi sun karyata gabanin ku to ai su kafin ma su karyata din waɗansu al'ummomi sun karyata kenan wanda shi ake cewa jawabul muwafaqa ba yana nuna shine jawabul shart ba wanda dalilun ne alal jawabi inji malaman nahwu wa in tukazzibu fala ajaba fakad kazzaba umumin min qablikum cikin qur'ani yawa gare haka ya tara tau to wasu al'ummomi sun karanta gabanin ku wa ma alar rasuli illa al mubin ba komai yake akan manzo ba sai bayyana sako al-mubin wanda yake bayyananne ko ku al-mubin mai bayyana manzo ya isar da umurnin da Allah ya isar da sakon da Allah ya umurce shi ya isar ko ya zartar da umurnin da Allah ya ce yi kun gane ku to wa ma alar rasuli illa al-balaghul mubin cikin suratul alma'ida akwai wato wani wuri mai kama da wannan ma alar rasuli illa albalagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun nan kuwa ma alar rasuli kaga akwai wawun saboda aka fina akan wata magana kuma nan sai ce illa albalaghul mubin can kuma babu almubin ma alar rasuli illa albalagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun can cikin kuma suratul ar-ra'd yace fa inna ma alaykal balaghu wa alaina alhisab an gane ko kuma can cikin suratu ashura yake cewa in alayka illa albala wa inna idha adaqna al-insana minna rahmatan fariha biha wa in tusibu sayyatun bima qaddamat aydihim fa inna al-insana kafur to awalam yarau shin busu gani ba ina fata an fahimci ni awalam yarau shin busu gani ba imamu shu'ba wanda rawi ne na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufi yuna ne kuma qurra ne sun karanta alam tarau bi uslubi da ta'un kidan bi uslubi al-khitab shin buku gani ba an gane ko sauran qurra kuma sun karanta alam yarau busu gani ba kaifa yubdi Allahu al-khalqa yani Allah yake fara kagar halitta thumma yu'idu sannan Allah zai mai da wannan halitta idan muka duba anan yadda Allah yake fara halitta busu ga haka ba amma tunda sun ga halitta an gane ko sai su yi tunani akan haka sannan kuma yanzu bayan tunani tunda akwai na'urori da ake iya kafawa a ciki na dabba ko na dan adam a ga yadda wasu abubuwa suke tafiya muna ganewa wannan sai zamanto suna iya kallo da ido kenan sai zamanto yarau ko tarau ya shafi ya shafi ar-ru'ya al-qalbiyya war-ru'ya al-basariyya mun gane wannan yawwa cikin qur'ani duk inda kaga ru'ya ka dauki waɗannan guda biyu ka gani shin duk din suna haduwa ko ko guda ɗaya ce take shiga sai ka azo da take daukuwa na baka ka'ida tunda alam ya rawdar tarau cikin qur'ani yawa ne da shi alran ba ka riƙe ka'ida kuma ka riƙe ta ba duk inda kaga ru'ya ta zo in kuma ka bari ta kauce ma to sun bayo idu sannan Allah ya dawo da shi anan bada abil muttafaq alaihi qabla al mukhtalaf fihi ya fara da abin da an yi ittifaki akan shi don da kafirai da musulmi kowa da Allah shi ya halitta amma dawo da ita ne an kai sabani kuma dole na tun da sun yadda da Allah shi ya kage halitta da babu ta to kuma Allah zai iya mai ta ko ba ka da mai tunda wanda ya kera abu babu shi misali dan adam da ya kera mota yo ai yin mota babu ta ya yi gyaran mota wuya don ga muna Afirka da kansu Laraba muna yi gyaran mota babu mu yi mota to bai adon wake ciki in ba baka ba Allah kai mu da tsari an gane ko to inna zalika ala Allah yasir lalle wannan ga Allah mai sauki ne ba a ce ala Allah sama Allah la yajuzu al-isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ba a cewa wani abu ya hau sama Allah ko hakikani ko majazi wannan ku rike ga ka'ida ita ma tana da amfani kwarai da gaske mun gane ko yawwa to idan muka duba malaman da suke tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 221 suka ce to idan muka kalli qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf da shu'ba rawi na asim alam tarau ana tawjihin ta an gane ko li wuqu'iha bayna khitabayn domin ta zo tsakanin khitabayn magana wanda an kai tawjihi zuwa ga wanda ake magana da shi qawlu qablaha kina inda Allah ya ce kina asiyaqu sabiq wa in tukazzibu kaga annabi Ibrahim na magana ne da su tukazzibu in kun karyata ku faqad kazzaba umumun min qablikum al'umumi sun karyata gabanin ku bai ce qablihim ba sannan kuma da asiyaqu allahiq siyakin da yazo baya da yace qul siru fil ardi kace da su ban gane ba san ku fahimta ba yawwa to sannan kuma waɗansu malamai sun kace abin da yasa an kai ihtijari da siyaki huwa anna al-kalam muttasil bi khitab ibrahim alayhi salam saboda magana ta hadi da da magana annabi ibrahim alayhi salam li qaumihi da ce mutanensa ibrahim iz qala li qaumihi ibudullaha wattaquhu ila an qala awalam taru kino sun kace akuma tun daga can ma tun da ibrahim ne yake magana an gane ko yawwa dan kan wani mai da abin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan wannan zama ya duka kinan duka magana ce ta annabi ibrahim wa amma qira'atul ghaibi kinan qira'a ta ghaibi wadda ta karanta abin nan awalam yaro dan ba ghaibi wance aka ruhi ba fa hiya mahmulatun ala al-ghaibi al-ati qablaha an dauke ta ne akan uslubi na ghaibi kinan magana ta ghaibi wanda ake magana da shi baya nan fi qawlihi faqad kazzaba umamun kinan waɗansu al'ummomi sun karyata kazzaba umamun an gane ko to da an ka ce wasu al'ummomi sun karanta ai su al'ummomin da an ka ce sun karanta babu su an gane ko sai an ka ce to awalam yawo ban sani ko mun fahimci yadda bayanin shi tahiya ba eh domin inda su al'ummomin su ranar ce a ce kazzabtum ala ramma don mu gane da magana ta tahiya ba a ce kazzabtum ba kazzaba umumun an ka ce shi ko kazzaba umumun kina ya zan uslubul ghaib ban sani ko mun fahimta ba ala ramma sai Allah ya ce qul siru fil ardi ka ce da su ku yi tafiya a bayan ƙasa wanda yake nuna balaguro yana ƙara ma ɗan adam ilimi an gane ko fanguru ku kalla kaifa bada alhalka yaya ne Allah ka fara halitta ma'ana ku ga yaya ne halin halitta ta farko ya kasance da yadda sun ka karitar da ayoyin Allah da yadda Allah ya ƙari da su summa Allahu sannan kuma shi Allah yunshi'un nash'atal akhira Allah zai tayar da mutane tayarwa ta ƙarshe an gane ko yawwa to wannan abin nan ita ce ƙira'a ta abin nan jamhur summallahu yunshi'un nash'atal akhirah imamu ibn kasir al-makki da imamu abu amr ibn al-ala al-basri sun karanta summallahu yunshi'un nasha'atal akhirah nasha'a ala ramma da nas'a da nasha'a duk dai ma'anar su daya Allah bai tayar da mutane tayarwa ta karshe ban sani ko mun fahimta ba yawwa ana cewa nasha wato abin nan lughatani lugani guda biyu kamar yadda ake cewa ar-ra'fatu war-ra'afa a ce an-nash'atu wan-nasha'a mun gane ko sai dai summa Allahu yunshi'u shi yunshi'u fi'ili ne ruba'i daga ansha a yunshi'u insha'an shi ko annash'a sai da mutum masdar ne domin shi masdar kin wancan insha'an ne wanga masdar ne na sulasi kidan summa Allahu yunshi'u an gane ko yunshi'ul khalqa fayanshi'ul khalqu النشأة الآخرة كو فينشأ الخلق النشأة الآخرة معنى أن شيء شيء في إليش شيء النشأة دومين شيء مصدر نفي إلي ثلاثي بنا في إلي رباعي بس كو ينشأ مصدر نفي إلي رباعي قرآن yana amfani da wannan saboda ka samu ma'ana abu biyu a lokaci daya kaga Allah ce fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasana kaga ambataha nabatan shi nabatan masdar ne na fi'ili sulasi ba ruba'i ba ambataha kuma fi'ili ne ruba'i kenan wa ambataha ambata yumbitu imba imbatan ake cewa to shi ko nabatan daga nabata yumbutu nabatan kenan kenan fa taqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa ambataha imbatan hasanan fa nabatat nabatan hasana sai qur'ani ya taskanta shi cikin ƙura'ani shi na da yawa fa akwai wurare daban-daban da ya zo ko in ce ya zo wurare daban-daban kamar yadda ya ce abin nan wata battal ilaihi tabtilan ai wata battal ilaihi tabattulin amma sai ce tabtilan mun gari ku? oh sannan Allah ya tayar da halittu sai su tashi tashi na ƙarshe an gane ko inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai in mun kai fassara akan haka to akwai mi akwai saura inna Allah ai magana asalin ta inna Allah ala kulli shay'in qadirun ala kulli shay kan kace ala kulli shay'in to inna Allah shi Allah ala kulli shay'in shi kadai ne a dukkan komai qadirun mai iko ne don babu wanda ke da iko akan komai in ba mi ba in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba to madalla to ayar da za mu tashi akan ta wato ta gaba wadda akwai taujish alqira'at a cikinta ita ce wato aya ta ashirin da hudu ta ashirin da biyar amma ba mu iya taujihinta dole sai mun koma sai mun koma zuwa aya ta 20 ta da biye ce sai mun koma ta rufu Allah ce fama kana jawaba qaumihi ko ba haka ba amsan mutane annabi Ibrahim ta kasance ba don da an yi ta kawo wazancan maganganun da annabi Ibrahim yi to dama in kai magana ana jiran mi amsa ko to fama kana jawaba qaumihi Allah ce wato amsar da mutanen ta amsar da mutanen su suka bashi ba ta kasance ba illa an qalu face sun ce uqtuluhu illa an qalu qutuluhu sun kace a kashe shi shi yasa in kana da awa to baka wuce a ce a kashe ka ba aw harriqu sun kace kai abin da ya maku ko ku kone shi shi kan shi konewa ai kisa ne amma nan sun faɗi wani nau'i na kisa tunda ana iya kashe mutum da takobi ana iya kashe shi da sauransu fa anjahu Allah minan nar sai Allah ya tseratar da annabi Ibrahima daga wuta kinan sun zabi mi sun zabi konewa to nan sai ka koma cikin suratu al-anbiya idan fa anjahu Allah minan nar mujmalin yana bukatar a sanya ne an ka tsirtar da shi kunna ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim inna fi zalika a cikin wancanen ku la ayatin akwai ayoyi kinan cikin kista annabi ibrahim akwai ayoyi daban-daban ya qaumin yu'minuna amma ga mutane masu imani waɗanda suke imani wa qala annabi ibrahim yace inna mattakhastum min dunillah abinda kun karika min dunillahi wanda ba kuma bayan Allah ausanan gumaka ne an gane ko mawaddata bainikum fil hayatid dunya to anan muna da nau'i na qira'o'i daban-daban imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam al-kisai al-kufi da imam ruwais wanda rawi ne na yaqub an gane ko sun karanta mawaddatu bainikum an gane ko mawaddata mawaddatu bainikum ina fata fahimci ni sun yi ma mawadda ta'un damma kuma sun yi ma bainikum kastawa mun ji ko imam hamza al-kufi da hafs rawi na asim al-kufi da kuma rawh wanda shi ma rawi ne na yaqub an gane ko yaqub al-hadrami al-basri sun karanta mawaddata an gane ko bainikum mawaddata sun yi mata fatha ba tare da tanwini ba kuma sun ce bai abin nan bai niko su ko sauran ƙurra sun karanta mawaddatan bainakum mawaddatan bainakum kidan muna da mawaddatu bainikum mawaddata bainikum mawaddatan bainakum kun ji wannan da kyau an ramma eh kakka jone ya karanta su tabari abin da ka sani in baka tambaye shi baka zabura ka ce wato yayi kuskure to sai malamai suke cewa qira'a da sun ka karanta mawaddatan bainakum qira'a ta jamhur kenan ita mawadda tana matsayin maf'ulun li ajlihi kenan mawaddatan dan kauna shine maf'ulun li ajlihi an gane ko yawwa ko ko waɗansu malamai suka ce a'a mawaddatan matsayin maf'ulun thani ne li lafzi ittakhazu wal wal awwal awsanan an gane ko baina kuma bin nasbi zarfu makanun muta'alliqun bi mawadda aw bi mahdhufin sifatun lahu kina asalin maganat wa qala inna mattakhastum min dunillahi ko kace awsanan an gane ko to shi mawaddatan kenan ittakhastum min dunillahi awsanan kun riki gumaka mawaddatan abin kauna sai mutum maf'ulun bihi asani ko ko ittakhastum min dunillahi abinda kun karika kuma bayan Allah awsanan sai mutum awsanan maf'ulun bihi al-awwal min dunillahi maf'ulun bihi asani mawaddatan dan kauna a wannan qira'a ta mawaddatan bainakum mun ji wannan da kyau yawwa to sai mu zo zuwa ga wato kashi na biyu waɗanda sun ka karanta mawaddata bainikum an gane ko wanda sun karanta mawaddata bainikum hafs rawi na asim da rauh rawi na yaqub da hamza qari'i ne na kufa an gane ko su ko sun karanta mawaddata bainikum sai zaman toto kenan an yi idafa ne na mawadda da mi da bainiku shi ne abinda ake kira alat tawassu tunda ita baina ba ta ɗaukar matsayin zarfin makana take ba ta ɗaukar mi ba ta ɗaukar matsayin mabniya take to amma wani lokaci larawa suna tawassu'i ko su maishe ta fa'ili ko kuma su yi mata idafa an gane ko sai zama to dai har yanzu yadda za ka irabin shi ita mawaddata bainikum an gane ko soyayyar da a tsakankaninku tunda kun rike su abin bauta mawaddata bainikum soyayyar da ta kasance tsakankaninku kenan mawaddatan ka'inatan bainakum sai zama to mawadda ko ka dauke shi shine maf'ulun bihi asani an gane ko shine maf'ulun bihi na biyu to sai qira'a kuma mawaddatu bainakum mawaddatu bainakum an gane ko fil hayati dunya wadda ita ce qira'a ta ibn kathir al-makki da abu amr ibn al-ala al-basri da imam al-kisai al-kufi da kuma rawh wanda rawi ne na ruwais afwan rawi na yaqub to ita ko sun kace to kenan yadda za a irabinta ala annama fi innama kafa ita innama a cikin wagga qira'a kafa ce kasan akwai inna da ma haɗe akwai inna da ma rarrabe kaga inda ce inna ma rarrabe take to ko da a rubutu an haɗa su ana nufin a'a a ma'ana rabe suke sai rubuto inna allazi inna allazi kina allazi ce ma mausuliya ce an ka haɗa da su akwai kuma inna ma wadda ana haɗe ta gaba ɗaya sai ta kuma alhasru to waɗanda sai suka ce a wagga ƙira'a kina a waccan ƙira'a inda ma kana iya ɗaukar ta wato kafa ko kuka ɗauke ta ma allazi ce kina innal ladhi takhastumuhu min dunillahi awsana a waɗancan ƙira'o'i da muka faɗa amma wadda ta ce mawaddatu bainikum sai da manto inda ma kafa ce kafa maksufa kafa abinda kini da kafa kafa kafa ce asalin shi kafifa kafa wadda ta kaffa daga kaffari ta kangi ta hana inda ta yi aiki kaga in ka ce innama allahu ilahun wahid kaga allahu mutu da kake iramin shi ilahun shi ne khabar kaga inda ma ta ki aiki cikin inna ba ce innama allaha ba ce sa an ka kira ta kafa wa makafufa haka suke kiranta a nahu kenan wa taqdirul kalam innama takhassum min dunillahi awsanan kina abinda kun ka rika abin sani abinda kun ka rika wanda aka kuma bayan Allah hiya mawaddatu bainakum fil hayati dunya kenan sai zamanto hiya mawaddatu bainakum hiya ita ce mubtada mawaddatu khabar ne an kai idafa shi zuwa ga bainakum to jumlatul mubtada wal khabar an gane ko kenan jumlatul mubtada aw al khabaru abin nan aw al khabaru sifatun li awsana an gane ko kenan ko ta zamanto jumla ce ta mubtada da khabar matsayinta kuma ka dauke ta sifa ce na awsanan domin awsanan yana matsayi na kira jumla in ta zo bayan na kira ta zan ta zan sifa in dai ba an yi mata sifa ba sai ta koma hal kamar da sihohi yake gani in kuma kina an ce ta zama to hal in an yi mata sifa ta ƙara ta ƙara bata ilal ma'arifa ta yi kusa da ma'arifa to wannan kenan wa in itabarta ma mausula in ka dauki ma mausula aw ga qira'a kenan ka dauki inna ma kamar kalma biyu ne sai ya zamanto kenan mausula isman fa mawaddatul khabaru khabarun bi taqdiri mudafi kenan in ka dauke ma mausuliya ce ba kafa ba ce kenan sai ta zamanto inna ma ai innal ladhi takhastumuhu min dunillahi awsanan mawaddatu shine khabar kenan alladhi takhastumuhu shine matsayin mubtada' to mawaddatu bainikum shine matsayin khabar amma nan khabar sai an kaddara bai wani abu zatu mawaddati bainikum fil hayatid dunya ma abuciyar soyayya ce tsakankanin ku kidan kuna rikon waɗannan kuma kan abin soyayya an gane ko yawa to kaji da ke tauji waɗannan kira'o'in almuhimmu dai kun rike su don kauna ko ko kun rike su akwai kauna tsakankanin ku fil hayatid dunya nan duniya ثم يوم القيامة سننا تاشا القيامة يكفر بعضكم ببعض ساشن كو زي كافر يتيما ساشي ويلعن بعضكم بعضا ساشن كو يتيني مساشي وما أواكم النار مكم كو إتاتي وطا وما لكم من ناصرين باكو دوات أندا واتو زاسو تيمكيكو كاكو غلما ديا باتي كما كرم بني to nan da yace yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'dan ya kawo shi a matsayin bi alaramma mujmal tunda bai faɗi yadda za su kafirce musu ba bai faɗi yadda za su la'ance su ba amma a cikin qur'ani in ka ɗauki ayoyi daban-daban akwai ayoyi da sun kai bayanin yadda za su tsine majuna ko kafirce majuna kuma karan bane Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku makanakum antum wa shurakaukum sai ce mi fa zayyalna bainahum wa qala shurakauhum ma kuntum iyyana ta'budun fa kafa billahi shahidan bainana wa bainakum in kunna an ibadatikum laghafirin kuma karan bane yawwa kaga sun kafirce musu kuma wa yal'anu ba'dukum ba'dan kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha sai ka ka kawo dana ayoyin ka fassara al-ramba amma wa al-qur'anin ce eh Allah ya taimake mu to Allah ce to fa amana lahu lutun sai lutu yayi imani da annabi ibrahima wa qala inni muhajirun ila rabbi yace ni zan yi hijira zuwa ga ubangiji na gane ko nan ba shi da nufin akwai wani gari wanda akwai Allah wanda zai yi hijira a zan yi hijira don Allah ya bar wannan wurin shekaru shi kamar da an kace fa firru ila Allah rubo da gudu zuwa ga Allah ba ana nufin ga wata kasa can ba inda Allah ya kuce can arama eh wasu malamai suka ce wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi ibrahim na faɗi wannan wasu suka ce annabi lutu ne innahu huwal azizul hakim Allah shine al azizu mabuwayi ba wanda isirin jayi Allah daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu alhakim Allah shine mai hikima daga ahkama shay'una idan ya kyautata abu to Allah ce to wa habna lahu ishaqa wa yaqub mun hore mishi ishaqa da yaqub an gane ko can cikin suratul anbiya yi ce wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafila can akwai nafila ran ku babu nafila can kuma ba ana nufin nafila sallan nafila ba a'a nafila asalin shi ƙari ne zama ake nufi dama sallan nafila ƙari ce akan farilla kenan wa yaquba shi yaquba ya zama tuna fila tunda jika ai kari ne akan da to nan da anka ce wa habraru ishaq wa yaquba sai anka ce waje anna fi dhurriyyatihim nubuwata wal kitab mun sanya zurriya fi mun sanya a cikin zurriya shi annubuwata annabta wal kitaba da littafi an rufin littafai domin na aljinsiya ce domin ba littafi guda aka ba su ba imam nafi al-madani ya karanta wan nubu'ata to annubu'a da annubuwa ko ya zama to duk ma'anar su daya alhamza ce aka maida ta koma wawu ko kuma a'a annubuwa ya zama to daga annaba'u na bada labari an gane ko annabi ana ba shi labari daga Allah shi kuma yana ba mutane labarin abinda an ka turo mishi daga wajen ubangiji annubuwa kuma sai zama to daga asharafu ne daukaka annabuwa to dukan su ne sun tabbata duk annabi mai kima ne kuma duk annabi yana ba da labari kuma duk annabi ana ba shi labari kuma ka dan bane an mala'iku suna kama labari shi ko yana ga mutane wa atainahu ajrahu fid dunya Allah ce mun ba annabi Ibrahima an gane ko ladashi a nan duniya ba yana nuna in ka bi Allah ba Allah ba zai taimake ka ba a nan duniya a'a tun da nan kaga Allah ya fara saka mishi wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lahira yana daga cikin mutane na gari yana nufin yana daga cikin na kororu wasu wasu kace lamina salihin yana cikin annabawa anan mai harda alqur'ani ayi hattara an gari ko cikin suratul baqara wala qad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin istafainahu an kace cikin suratul nahl wa atainahu fid dunya hasana an kace wa atainahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin nan ko cikin suratul an kabuti wa atainahu ajrahu fid dunya fa innahu fil akhirati lamina salihin kun gari ko to sai Allah ce to walutan ai ufkur lutan malaman lokacin sun kace duk da yake ya zama to munawwan ne kuma suna ne wanda yake ajami kuma alam saboda ya zama to wastakin shi akwai sakin kuma harafin shi guda uku ne shi yasa an kai masa tanwini irin su nuhan walutan kenan ufkur lutan ka ambaci annabi lut if qala liqaumihi lokacin da yace ma mutanensa an gane ko innakum latatuna alfahisha lalle ku kuna zo ma alfasha an gane ko liwaɗi kenan mummuna aiki ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin babu wanda ya gabace ku nan ba ana nufin babu wanda ya tsere da su ba a'a babu wanda ya gabace su min ahadin kenan ma sabaka kun ahadun ne an ka ƙara min littakidi asalin shi fa'il ne wani mutum bai gaba ahadun wani guda ma sabaka kun bai gabace ku min alalamin daga cikin talikai ma'ana wannan ya nuna su mutane annabi lutu su ne farkon wanda sun ka fara wannan aiki kuma wanda lutu ba zai faɗe shi wadda ra'ayinsa dole sai da wahayi to mutanen annabi lutu su sun ka kirkiro wannan amma mutanen zamanin mu yanzu na turawa akwai inda sun ka tsere ma mutanen annabi lutu eh su mutanen annabi lutu su suka kirkiro wannan ku suna da wannan babban zunubi da kirkirowa su ku waɗanda turawa na zamanin mu da ƴan iskon da ke bin su tambadaɗi na duniya su kuma a tarihi mu muje inda aka daura ma kato arme da kato ba a bai da shi a shar'ance a dokance nan na sun kaci su ku suka wuce mutane da rubutu kaji inda su ko tambata su ta kere ta waɗancan in dai ba an samu wanda sun ka shar'anta shi ba a tarihi amma ya sanin mu sami su ba an gane ko to sai ce a innakum innakum la ta'tuna al-fashi da ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin sai ce ainihin la ta'tunar rijala yanzu ku kuna zo makatta maza kenan wa taqta'una sabila kuna yanke hanya kenan aikin fashi kenan wa ta'tuna fi nadikumul munkar kuna zo ma wato fi nadikum a majalisar ku al munkar mummuna aiki muna gane ko kenan sai zaman to shi luwadin ma can ya ce alfasha amma nan wai saboda ta yi kamari har ma a gaban mutane suna aikatawa kamar yadda turawa yanzu sun kai inda an ce an ba mutane yancin in mutum na sun shiga lata da mace ko a hanya ne yana da wannan dama suna kiranta alhalaka aljima'iyya halaka kama a ce mutane su taru su yi kallon yadda ake jima'i an gani ko to kaga lamari ya ɓaci kuma sannan sun kirkiro mazhaba ta tsirauci new jistin duk da yake ita yanzu har yanzu an keɓe yankunan da waɗannan mutane suke an keɓe musu wani yanki wanda mutum zai shiga bai da sutura ya yawon shi an gane ko tunda sun ce tunda akwai mutane da suke sa sutura to ka a ce haƙƙinsu sai an cika su a yanki keɓe musu nasu yanki in mutum na son shi yawo zir sai shiga wannan yanki Allah kai mun tsari to idan muka duba imamu nafi al-madani da imamu ibnu kafir al-makki da imamu ibnu amir al-dimashqi da imamu abu ja'far al-madani da imamu yaqub al-hadrami al-basri da imamu hafs rawi na asim al-kufi sun karanta innakum na farko kenan sun karanta shi babu alhamza babu tambaya innakum lata'tuna al-fahisha na biyu kuma sun karanta shi da tambaya a innakum lata'tuna ar-rijala sauran qurra duka sun karanta da tambaya kina a innakum lata'tuna al-fahisha a innakum lata'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa to kuma wannan akwai qawaid na ijtima'ul hamzataini a cikin wato qira'at wanda waɗansu suna da at-tashil wasu kuma suna da al-idkhal an gane ko abin nan wanda cikin ilmul ada abu ne wanda yake sananni to waɗanda sun karanta innakum latatuna alfahisha kamar labari yake ba su an gane ko ko ka ce tunda wasu kira'o'i sun tabbatar da alhamza kinan tambaya ce sai an ka shafi alhamza ko ku ka so ka ce a'a a wani lokaci yana ba su labari saboda yana musu musu abin da suke aikatawa ai sun san abin da suke aikatawa ya ba su labari ne littashni idan ya nuna musu muni abin da suke aikatawa sannan kuma wani lokaci ya yi musu tambaya tambaya ta musu ta inkari a innakum la ta'tuna fahishta masu baka kubbi hamin ahadin min al'alam mun gane ko to sai Allah ya ce fa ma kana jawaba qaumihi amsan mutane shi bata kasance ba illa an qalu utina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin in ka ce ka zo muna da azaba Allah in ka kasance mai gaskiya in muka duba nan a nan cikin suratul ankabut qissa annabi lut fa ma kana jawaba qaumihi amma ta da ibrahim fa ma kana jawaba qaumihi amma in muka duba kissa annabi lutu da ta zo a cikin suratun namli ina fata an fahimce ni nan ma ta zo da fama kana jawaba qaumihi ba san ko ana fahimta ta ba ta zo da mi da fa'un kenan can kuma cikin suratul a'raf ta zo da wawun wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum kenan suratul a'raf da mi take an ramma da wawun sannan kuma akhrijuhum min qaryatikum ita ko suratul namli da fa'un take farawa fa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu amma akhriju ala lutin sannan ita ko an kabuti tana farawa da fa'un fa ma kana jawaba qaumihi amma illa an qalu tina bi azabillahi in kuntum minas sadiqin in kace ka zo da azaba Allah in kana da gaskiya qala rabbi ansurni ala alqawmi almufsidin yace Allah ka taimake ni akan mabannata dan mutane ne mabannata Allah ce to shikenan sai an ka yanki abin nan walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra abu amr ibn al-ala da mun fada duk cikin alqur'ani inda kalma ta rusul yake yana karanta ta da sukuni an gane ko rusulana to walamma ja'at rusuluna ibrahima lokacin da manzannin mu sun kazo da annabi ibrahima bil bushra da bushara nan bushara an zo da ita a dunkule wace bushara ce a rarraba yawwa wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharnaha bi ishaqa min wara ishaqa yaqub duk da yake an ce matar shi an kai ba bushara a can to amma ai shi ma ya shiga ciki don cikin hijir an gane ko don dan kurani ne ce to ai can matar shi an kai an kai ba bushara sai mu ce a bushara ga matar shi bushara ce gari shi amma in baka yarda wannan ba a alqur'anance wa nabbi'uhum an dhayfi ibrahim idh dakhalu alayhi fa qalu salaman qala inna minkum wajilun qalu la tawjal inna nubashshiruka ka ka ka ka ka ka alarma a alqur'anance annabi ibrahim da an kai ba bushara kasan mutane na masu taurin kai muna gane wannan to sun zama da bushara qalu inna muliku ahli hadhihi alqarya sai sun kace kuma za mu halakar da mutanen wannan alqarya inna ahliha kadu zalimina mutanen wannan gari sun za an zalun mai yan luwadi da kahin raina qala inna fiha luta yace lalle ciki akwai annabi lutu qalu nahnu a'lamu biman fiha sun kace mu mun fi sanin akwai wanda a cikin ta an gane ko kadiba cikin jilare ne eh ƙara rawu da yanzu wannan wuri shi Hausa da ce shin kuna halaka mutum akwai mai imani mutum 40 suka ce a'a kuna halaka mutum to cikin jalali na wannan magana take akwai mai sai da kai da mutum guda ya ce to ai akwai rubuta cikin ta inda ta ƙara rawu ya bada kisa yan luwadi yace sun ka ce lanu najiyannahu za mu tseratar da shi an gane ko yawwa intabe inda Allah ce wala ma ja'at rusul da Ibrahima Imam Hisham wanda rawi ne na Abdullah ibn Amir ya karanta wala ma ja'at rusuluna Ibrahama an gane ko yawa to wuri 33 cikin alkur'ani duk inda karanta shi da Ibrahim shi Ibrahama yake karantawa mun gane ko sun ka ce lanu najiyannahu lalle tabbas wallahi za mu tseratar da shi mun ji wannan ko yawwa dan gajiyar da huwa alahu za mu tsiratar da shi da iyalansa imamu hamza da kisa'i da khalaf an gane ko da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun karanta lanunjiyannahu za mu tsiratar da shi to lunjiyannahu daga an jayun ji in ja anni lanunajjiyannahu daga najja yunajji tanjiyatan ni an gane ko tanjiyatan ta'un an ce an kawo ta matsayin harafi guda da an ka shahi domin najja asalin shi najjaya ne yunajji an gane ko yunajji ne yufa'ilu tanjiyatan ya kamata a ce tan taf'ilun kenan tanjiyun jiyun sai an ka shahi ya guda sai aka ta unta kuma wurin da mun gane wannan ko tawo almuhimu da zamu tsiratar da shi ko kace da nunjiyan nahu da nunjiyan nahu ma'ana su dai ko kace a'a nunjiyan nahu nunjiyan nahu ta hai karhin ma'ana da farko sun faɗa kuma suka ƙara lalatawa sun kace illam ra'atahu amma abin da matarsa kanat min al-ghabirina ta kasance cikin waɗanda za a bari dama tsohuwa ta kuma tsohuwar banza don an ce illa ajuzan fil ghabirina Allah kai muna tsari to sai Allah ce walamma an ja'at rusuluna lutan lokacin da manzannin mu sun kazo mu nan manzannin ba mutane ya gumi ba mala'iku ke ko ba karan bane si abihim sai an ka bakanta mishi ran shi ran shi baki an gane ko shine si abihim annabi abin nan yayi bakin ciki imam nafi al-madani da abu ja'far al-madani sun zan المدنيان ابن عامر الدمشقي الإمام الكسائي الكوفي درويس وندراوي يعقوب sun karanta suyi'a bihim suyi'a sun kai masu mi damma domin daga sa'a ya su'una amma dai ana nufin dai sauran sun karanta si'a sai abin ya yi mishi bakin ciki ina fata an fahimce ni don ya san mutanen garin shi ba kyau wa daqa bihim zara'an kuma ran shi yayi kumci daqa yadiquhu wa qalu sai sun kace da shi in tabe irin wannan aya akwai irin cikin suratu hud walamma ja'at rusuluna lutan can babu an nan ko akwai an saboda an din tana nuna dab eh can kuma nan kuma si abi mudaqa bihim dar'an ko nan ma si abi mudaqa bihim dar'an suratu hud da an kabut amma can wa qala hadha yawmun asib nan ko wa qalu la takhaf wa la tahzan sun ka ce kakka yi bakin ciki kakka ji tsoro kakka ji bakin ciki to a nan kakka ji tsoron nan kakka ji bakin ciki ana ramma ba kai tsaye sun kawo mai ita ba sai da ya yanke kauna cewa lamari ya ɓace gaba ɗaya kwata-kwata don Allah ya ce walan ma ja a turu suru na lutancin cikin hudu kenan tun da babu an si abihim wa daqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun asib musu magana ba wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qaumi ha'ula ibadati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid qalu ya lut inna rusul rabbika lan yasilu ilayk sai da takkai takawuna sannan da sun ga mai su kowa ne to dama kowane annabi sai abu ya kai karshe sannan na Allah ga intervenir Allah ramma intervention ta Allah ba ta Amerika ba ko ta Rasha ta Allah kai tsaye ba ta likita ba kuma ta dokata sai an kai inda kaga komai ya kai karshe amma hasibtum an tadkhulul janna ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب kaji sai da ce qala rabbi inna qaumi kadzabu faftah baini wa bainahum fatha wa najini wa min al annabi Musa da yayyanki kauna da ba Allah faɗa mai duk waɗanda sun kai saura ɗan iska da wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana annabi Musa yayi da'awa yayi da'awa sai da gaji Allah ce wa qala Musa rabbana إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم تاكي تاكاو muna gari yaran ma to annabi lulu sai dai ce lau an nalibi kun kuwatan au awi ila rukunin shari da dai na karfi Allah ba san wanda zan yi ba abin ga ya riga ya kawo to nan Allah sai shi intervenir shi yasa in kaga in iska na iskanci bar su in bawan Allah an ka kai shi kwano ya daga hannu to ƙarya ta ƙari mutanen makka da sun ka kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwano sai musu addu'a ya ce Allah ka jarrabe su da shekaru ne wa irin da su annabi Yusufa sai ga katta in sun tada kansu sama hayaki suke gani rabbana kashfa annal azaba inna mu'minuna a to wallahi ka ca wanda bai magana in ya kai inda zai magana an gane ko sun ka ce inna muna duka mu za mu tseratar da kai an gane ko yawa imamu ibnu kasir al-makki da imamu yaqub al-hadrami al-basri da kuma imamu shu'ba rawi na asim al-kufi da hamza da kisa'i da khalaf wadanda kufiyuna ne qurra sun karanta inna mun duka daga an jayun jini mun duka za mu tseratar da kai an gane ko eh asalin shi mun dunaka na sai an ka shahi nunul lil idafa su ko sauran ƙura sun karanta inna muna duka za mu tsiratar da kai daga najjayu najji tan jiyatan za mu tsiratar da kai wa ahalaka da iyalanka illa ra'ataka sai huma takkaka na timin al-ghabirina kuma ka dan bari ta kasance daga cikin waɗanda za a bari to in ka diba cikin suratul naml qaddarnaha an gane ko min al-ghabirina an gane ko can cikin suratul hijri illa ra'atahu qaddarna inna hala min al-ghabirina a gane ko can cikin suratul a'rafi sannan kuma abin nan illam ra'atahu kanat min al-ghalina kenan kanat shi a cikin a'rafi kanat an gane ko shi a cikin mi an kabuti qaddarna shi a cikin hijr qaddarna ha shi a cikin suratu an-naml ga alramu mai hada qur'ani ni nayi gaba to in ghabiri na kalmar ta ghabiri tana cikin al-abdad abinda ya wuce da abinda zai zo kaga sun zo kishoyin juna duk tana dauka shi yasa an ka faɗe ta tana bukatar sai an bayyana ni ake mishi sun ka ce inna munziluna lalle mu za mu saukar daga anzala yunzilu inzalan imamu ibn amir ad-dimashqi ya karanta inna munazziluna daga nazzala yunazzilu tanzila ko ya zamanto duk ma'anar su daya ko ya zamanto a'a nazzala ya yi karhin ma'ana munziluna za mu saukar munazziluna ma daga ba aka nuna mai azaba mai karhi ta za mu saukar ala ahli hadhihi al ko ko ya zamanto munziluna kama azaba ce da za a saukar lokaci guda amma munazziluna ta nuna azaba ce daban-daban don saboda Allah ya ce falan ma ja amru ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud an gane ko kenan da ya samu tonon ino ina azaba ne sai zama to munazziluna kenan azaba ce daban-daban lokaci guda abin nan shi ko munziluna ta nuna kenan karshe duk azaba za ta kare da su an saukar da ita to ina munziluna ala ahli hadhihi qaryati zamu shi ruwan mota da wannan alƙarya rijizan wato azaba nan an gane ko in an ce ar-rujiz su ne gumaka wa rujiza fahju rijizan kuma asil rijiz yana ɗaukar kazamta kuma an gane sannan kuma rijiz yana ɗaukar azaba Allah kai mun tsari ga dukkan waɗanda rijizan min as-sama'i azaba daga sama shine wanda abinda an karance wa amtarna alaihim hijaratan min sijjil a cikin suratul hijri cikin suratul hud wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud bima kanu yafsukuna saboda fasikancin da sun kasance suna aikatawa Allah ce to laqad tarakna minha ayatan mun bar aya abin lura kenan na aya kauniya malam misbahu ba aya ta karatu ba bayyinatan wadda take bayyananna to ayoyin da kuma aka karanta cikin Qur'ani su ne ayoyi na karantawa can kuma ka zo ka gani da idonka yadda Allah ya kare da su amma li qaumin ya'qiluna ga mutane wanda suke hankalta masu hankalta abinda Allah ya ce wanda bai ganewa ko sai bala'i ya zo sannan shi ke ganewa to Allah kai mu da tsari yan uwa saboda lokaci da dukkan alamu ya matso lokacin kiran sallah kuma ya matso kenan nan ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba in Allah ya kaddara ya ba mu iko abinda mun ka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh